بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
فصل شروط صحة صلاة المأموم خمسة الأول الابتداء وهو أن ينوي أنه مأموم للإمام وأن صلاته تابعة لصلاته فإن تابعه من غير من غير نية بطلت صلاته نعم فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى a cikin bayani dangane da sharuɗa na ingancin yin koyin mamu ga limami akwai waɗansu sharuɗa wanda addini na musulunci ya gindaya wa mutumin da zai jona sallar shi da sallar limami ya zamanto ya cika waɗannan sharuɗa idan ya rasa wani sharaɗi daga cikin wannan sharuɗa to sallar wannan mamudin ta bisa shanin sarki shuruɗu sihhati salatil ma'amumi khamsatun malam yace sharuɗa na ingancin sallar mamu guda biyar ne al'awwal sharaɗi na farko al-iqtida'u ya zamanto wannan mamu yana koyi da limaminsa kar ya zamanto yayan limami ne ko sa'an limami ya zamanto kanan limami ne an ya kuna muqtadiyan da imamihi ya zamanto mai yin koyi ne da limaminsa wa huwa an yanwiya annahu ma'amumin bil imami wa huwa wato abinda ake nufi da al-iqtida'u anan shine an yanwiya wato shi mamu din yayi niyya a zuciyar shi annahu ma'amumun haƙiƙa shi mai koyi ne bil imami da wannan limamin nasa zai niyyar yin koyi da limami kada ya yi niyyar sallah a matsayin shi na limami ko sallah ta shi kadai saboda innamal a'malu bin niyyat idan ya zamanto an rasa wannan niyya da ya zo shi yin niyya a sallah a zuciyar shi bai ba niyyar yin koyi da limami bai ba niyyar jogana sallah shi da ta limami to yanzu a wannan lokacin wato baya da sallah saboda dole ne limamin nan da za ka bi karatun shi in a gurin da ake bayyanawa ne ya ɗauke wa karatunka da sauransu kamar yadda muka faɗa dai a baya wa anna salatahu sannan kuma haƙiƙa sallar wannan mamudin tabi'atul li salatihi mai bi ce sau da kafa ga sallar limami zamanto shi wannan mamudin sallar shi mai biyayya ce ga sallar limami saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa fa'in ta ba'ahu min ghairi niyyatin idan ya zamanto mamu ya bi limami ya shiga sallah tare da limami amma ba tare da niyya ba ya bi shi ba tare da niyya ba faƙwalat salatuhu sallarsa ta baci idan ya zamanto kawai da ya zo shi imaniyar sallah shi kaɗai ya yi imaniyar limanci ya yi sai ya shigi sallan nan to baya da sallah mun gane da kyau na'am الثاني ألا يأتم مفترق مفترق بمتنفل asani sannan kuma sharadi na biyu daga cikin sharuɗa na koyi ga limami Allah ya atamma muftaribun muftaribun mai sallah ta farilla Allah ya atamma bi mutanaffilin kada ya yi koyi da mai sallah ta nafila wannan a malikiya abu ne wanda yake sananne saboda shi mai nafila shi ne ya sa kai shi wannan ibadar idan ya ce ya daina yi allah ta'ala ba zai mai hukuwa wata dalilin barin nafila da ya yi amma shi kuma mai nafilan nan dole ne ya yi ta in ya ce ba zai yi ba abinda allah ta'ala ya kaddara wa mutum wajibi shine ma fi tarkihi istihqaqul lil iqab abinda idan mutum ya bar shi zai cancanci ba sai dai in Allah ne ya mai rangwami mun gane da kyau to amma zance mafi inganci ya halitta al-muftari an yaqtadiya bil mutanaffil ya halitta mai sallah ta farilla yayi koyi da mai nafila idan ya zama to larura ta bayar da shi zuwa ga haka ba al'adar shi bane ba sabon shi bane ya makara bai tafi ba sallah bai saba ba wannan abin to sai ya zamanto wata ran ya je shi bayan ya yi sallah a magariba ya koma gida yana buɗe baki aka fara sallah har aka gama sallar isha'i shi ya zo shi an fara tarawih babu laifi ya jogana wannan sallar tashi ta nafi ta isha'i da wannan nafila ta limami da aka fara mun gane da kyau saboda hadisin Jabir dan Abdullahi wanda Mu'ad ibn Jabal Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya kasance yana yin sallar isha'i tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu sannan kuma ya tafi unguwarsu a can unguwarsu kuma shine limami na unguwarsu ya je shi kuma musu wannan sallar isha'in a can kaga ba zai yarda ba idan aka tambaye shi a ce tsakankanin sallar da ya yi wa jama'a shi ta yan unguwar shi da sallar da ya yi a bayan manzan Allah wanda yake so ya Allah ya amsa ba zai ce ba ta yan unguwar shi yake so Allah ya amsa kenan ta yan unguwar shi wannan ita ce nafila amma kuma shine limami kuma wanda wannan yake nuni akan halaccin wato mai farilla ya yi koyi da mai nafila hadisi yana cikin bukhari da muslim mun gane da kyau na'am الثالث أن يتحد الفرضان في ظهرية أو غيرها فلا يصلي ظهرا خلف عصر ولا العكس na'am al-thalith sharadi na uku daga cikin sharuɗa na koyi ga limami da limami an yattahida al-fardani wato farillar guda biyu da ta limamin da ta mamu ya zamanto guda ɗaya ce farillar ɗaya ce fi zuhuriyatin idan a zahur ce za a yi ya zamanto shi limamin a zuhur ce zai yi kuma shi ma mamu ɗin ya zamanto a zuhur ce zai yi mun gane da kyau wato wajen abin da ya shafi hatta sallah ɗin da za a yi wajen niyya ma ba a so ya sha bambam saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya ce inda maju ilal imamu li utamma bihi fala takhtalifu alaihi wato malaman malikiya suna ganin hatafin niyya la yajuzu lil ma'mumi an yakhtalifa ala imamihi wato baya halitta ga mamu ya saba wa limamin shi hata bangaren niyya niyyar da limami yayi ita zaka yi wanda wannan shi ma kuma akwai sabani na malamai akai malikiya sun tafi akan haka amma akwai malaman da suke ganin halaccin ikhtilafun niyya wato fala takhtalifu alaihi wannan ya shafi al-zahir bangaren ayyukan da ido kan iya gani maganganu da sauransu da ayyuka kamar yadda ya tabbata a sunna din fi zuhuriyatin cikin sallar az-zuhur ce ya zamanto da limamin da mamu kowanne sallah ɗaya ce za su yi aw ghayriha ko kuma wata la'asar ce ko la'asar ce in la'asar ce za a yi da zamanto limamin la'asar ce zai yi haka mamudin shi ma ya zamanto la'asar ce in magariba ce haka in isha'i ce haka ba zai yiwu ba shi limami yana wata sallah mamu ya shiga ya yi kusai da wata sallah ta farilla shi ne ce fala yusalli zuhuran khalfa asrin wato baya halitta mamu ya sallaci sallar az-zuhur a bayan limamin da yake sallatar sallar la'asar mamu barci ya kwashe shi wajen sha biyu ta rana bai falka ba sai wajen karfe uku da arba'in da ya tashi shi kenan bai sallan a zuhur ba da ya alwala sai ji an yi kiran sallar la'asar ya ce to alhamdulillah akwai masallacin liman wani ana sallar la'asar karfe hudu daidai masallacin liman wani ko ana tara ta karfe hudu da minti goma bari in jefi tsuntsu biyu da dutse da in tafi in yi sallala a zuhur a masallacin liman wani mai yin ta karfe hudu mai yin la'asar karfe hudu in yi da niyyar a zuhur bayan an gama ana karewa kuma ɗauki takalmi a umarci wancan masallacin da ake yin ta karfe hudu da minti goma kenan in nan karfe hudu da minti takwas a kare sallah ina da minti biyu wanda zai kai wancan masallacin ta wannan ya halitta ya halitta iya dai abin da ya kamata a ce mu kula da shi shine ya zama tokar mutum ya zama haka ne halinsa idan larura ta bukatar da shi zuwa ga yin hakan din ya makara bai saba ba yin wannan abin to babu laifi ya joga na sallar shi ta azhur a bayan limamin da yake sallar la'asar wala la'aksa haka nan kuma baya halitta mutum ya yi sallar la'asar mamu ya yi sallar la'asar a bayan limamin da yake sallar azhar shi kuma yanzu mutane ne wanda suke matafiya mutane ne matafiya sun zo su sun zo su daga wani guri su yi sallan azhar ba a lokacin ta saboda matafiya ne za su yi ta za su yi jam'i kai kuma mazaunin gida ne ka yi sallar azhar kuma lokacin la'asar yayi ka zo ka ce to bari ni in bi ku ku ku yi niyyar azuhur ni in yi niyyar la'asar saboda innamal a'malu bin niyyati wa innama li kulli imri'in ma nawa lakum ma nawaytum wa li ma nawaytu abinda kuka yi niyya za ku samu ladan shi a wajen Allah ni ma abinda na yi niyya zan samu ladan shi a wajen Allah to wannan shi ma a malikiya ba a yi to amma ya halitta haka nan din shi ma ka zo ka za ka yi la'asar ga wani limami wanda bai yi azuhur ba yana a zuhur ka na sallar ka da tashi babu laifi khasatan ka kowace arba'u raka'atin ci raka'o'i guda hudu ce ba matsala wannan na'am
الرابع أن يتحدا في الأداء والقضاء فلا يصلي ظهرا قضاء خلف من يصليه أداء ولا العكس الرابع شرطي نهدو أن يتحدا في الأداء هذا من تو النفر إلا القدابيو da limami da mamu wanda za su bayar da waɗannan farillan guda biyu su zamanto bayan sun zama iri ɗaya ne a zuhur a zuhur ce la'asar ce to ya zamanto kuma sun kaɗaita fil ada'i wajen bayarwa walƙaƙa'i da kuma ramawa da haka fala yusalli zuhuran baya halitta mamu ya sallaci sallar a zuhur da niyyar ramuwa khalfa man yusallihi aba ada'an a bayan limamin da yake sallatar az-zuhur wanda take mai lokaci gane da kyau misali a ce wani mamuni ya sha'afa saboda ta kima ta yau da gobe jiya kwata-kwata ma bai sallar az-zuhur ba aka zo aka yi la'asar da shi aka yi magarba aka yi isha'i kawai sai bayan ya yi sallar asuba ta ya tuna shi jiya wanda ya zo daga gona ba situation din nan bai ba shi damar ya sallar azumi ba sai kuma ya la'asar amma kawai sai yanzu abin mai faɗo mishi to yanzu kuma sai ya ce tun da dai karfe ɗaya ake ta da ikamar sallar azhur a masallaci na wani bari ya tafi can ya yi sallar azhur ta jiya a can azhur ta yau kuma sai su kwaɗe a masallacin wani tun da shi kuma sai karfe ɗaya da rabi ake ta da ikamar mun gane da kyau to wannan shi ma ba zai haka ba saboda an samu bambanci tsakankanin wajen niyya din shi a zuciyar shi zai kudurce kafai ce zai ta jiya shi kuma limami zai kudurce wannan ce ta yau ranar talata ce zai yi mun gane da kyau walal aksa haka nan kuma sun kuya haka baya halitta wato fala yusalli zuhuran ada'an khalfa man yusallihi qada'an wato baya halitta ya sallaci sallar azhur ta yau mai lokaci a bayan limamin da zai sallaci sallar azuhur wanda take ta ramuwa ce wanda ta jiya ce ko ta bayan jiya ce saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu na ce man nasiya salatin aw nama ana hafa kafaratuha an yusalliha ila idza zakara la kafarata laha illa zalik idan mantawa ce mutum ne bai sallah ba lokacin da ya tuna a lokacin zai yi tabo shikenan kawai bai tuna ba bai dawo cikin hayyacin shi bai sallan azuru ba kawai sai da lokacin ta yau ta yi yana kudince kudince zai tafi ya alwala ya tuna shi an ya kunya mako ya sallan azuru saboda ka ta wani lokacin ba kawai sai ka nufi ka dawo cikin hayyacin ka kana tunani za ka tuna ba kai ba kaza ba kawai sai tana jiya lokacin da ya zo daga gona da ya kaza ya kaza da ya je wajen walimar ruwa da ya dawo daga kaza kawai shi dai kawai a yawace a wace dai lokacin a zuwa ya huce amma sun haɗe al'asar ya yi la'asar to kuma yanzu ne ya tuna to ya halitta ya jabi tsuntsu biyu da dutse da ya yi azur ɗin shi a masallacin da ake sallar ake sallar azur karfe ɗaya daidai ya yi azur ɗin shi ta jiya in akwai masallacin da ya sani a kusa da shi inda ake tada ya kama ɗaya da ashirin bayan an gama ya yi azikarin shi hankalin shi a kwance kuma sai ya tafi ce ya sallar azur in suka da wani cokai da ba tare maka ya sallar azur da kai ce eh waje wani aboki na ne da je dan karba ya tada ya tada wa kanshi ya tona kanshi asiri ya ce eh waje wani aboki na ne da je kuma na je sun shiga sallah shine kuma ka gana wato daga cikin masallacin bayan sun gama wata alhira ce muka yi da shi alkadan wanda ba ta wuce minti biyu ko minti uku yana a wuce gurin نعم الخامس المتابعة في الإحرام والسلام فلو أحرم أو سلم قبل الإمام أو سواه فيهما بطلت صلاته أو ساوى أو سواه فيهما بطلت صلا- صل- صلاته
وأما غيرهما وأما غير وأما غيرهما فالسبق فيه غير مبين لكنه حرام والمساواة فيه مكروهة alkhamisa alkhamis sharadi na biyar daga cikin sharuɗa na koyi ga da limami almutaba'atu fil ihram wassalam wato ya zamanto wannan mamu yayi biyayya ga limami a gurare guda biyu fil ihram wajen takbiratul ihram kabbar harama ya zamanto lalle dole sai yayi koyi ga limami a wannan gurin wasalami da kuma wajen sallama dole ya zamanto sai ya yi koyi da limami a wannan gurin falau a harama ƙablar imami da a ce zai yi takbiratul ihram zai shiga sallah kafin limami ya shiga au sallama ƙablar imam ko kuma ya fita daga sallah ta hanyar sallamewa kafin limami ya sallame hausawahu fihima ko kuma ya zamanto sa'an limami a cikin waɗannan guda biyu bayan an tada ya kama kallimai ya ce allahu akbar irin na mana alƙasu ya ce allahu akbar da ƙaji gabara tare da limami ko kuma daga ya ga liman yana alamun sallamiya shi mai ce assa da gaji liman zai ce assa shi mai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ya bushe ta shi ma gane da kyau sallar shi ta baci gane da kyau dole ne ya zamanto an samu almutaba a waɗannan guraren guda mutaba shi ne ya zamanto limami sai bayan ya yi sannan za ka yi idan ya zamanto kai kai kafin limami to ba shi kake yi ba saboda takbiratul ihram sallar ka ba za ta zamanto ba mai koyi ce ga sallar limami sai in ya zamanto bayan ya yi takbiratul ihram sannan kai kai saboda takbiratul ihram da ita ce ake shiga sallah kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin ali ibn abi talib wanda yana cikin sunan na abi dawud ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce miftahu salati al-duhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim to in ya zamanto ka riga ya limami yin kabbara to wannan salar ka ba koyi take da tashi ba tun daga yanzu ma ka nuna alamar a takabbur eh tun daga yanzu ka nuna kai kai ne limami ba za ka bi shi ba kenan da shi kenan sai a yi maka hukuma ta hanyar hana maka wannan ladan da ka so ka samu sannan kuma sai a bata maka sallar taka haka bangaren sallama sai in limami ya sallame sannan za ka sallame da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a ra'sahu farfa'u ru'usakum wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un da aka ba gurin da aka baka damar ka aikata abu kafin limami ya aikata da sa'an limami a wajen takbiratul ihram ko sallama da yayin limami a wajen takbiratul ihram ko sallama waɗannan dukkanin su ba su da sallah mun gane da kyau ba amma gairu kuma amma wanin su wanin waɗansu rukunne daga cikin rukunne na sallah idan ka cire takbiratul ihram da sallama to in dai wani aiki ne wani rukuni ne daga cikin rukunai na sallah fasabku fihi ghairu mubtilin wato ka rigaye limami wajen aikata wannan abun baya bata maka sallah irin wanda za ga cewa yan barni na iya irin in mutum yana sallah yana limanci a bayan jahilai waɗansu daga cikin malaman kusan waɗansu jahilan masu fi su wani za ga cewa in kana sallah in watini ce kake karanta tun daga kuma yau kazi buka ba da bado bikini da rasa mana yaro in kana karanta al'amuran shari'a in ka zo ka bai za fara ka tafan sau za ka tun da ya sha ya shi ne ga gana wa ila rabbika fargab ayal wannan ɗaya gana ƙara sa ko da daga gani a cikin fargab ɗin halayaru kai kana wa mal kana wa mal da ta eh to haka ne in kana karatu a cikin wani guri inda ya san cewa wannan gurin ya gane shi a guri kaza za ka yi rubutu kafin kai shi zai dai nuna mutane shi ya gane ka in gane da kyau to wannan haramu ne wal musawatu fihi makruha yin daidaito da limami a cikin rukunai na sallah in ka cire takbiratul ihram da sallama wannan makruhi ne mun gane da kyau mutum ya zamanto sa'an limami lokacin da limami zai ruku su tafi ruku tare da shi in zai dago su dago tare da shi in zai tafi sujada su tafi sujada tare da shi in zai dago su dago tare da shi da kowane lokaci shi baya ra liman ya huce shi shi zai tare suke da limami to wannan makaruhi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda yana cikin bukhari da muslim ce amma ya shallazi ya rufau ra'asahu qabla al-imami an yuhawwila Allah ra'asahu ra'asa himarin aw yaj'al Allah aw yaj'al Allah suratahu surata himarin shin wanda yake dagowa kanshi kafin limami ya dago kansa ko ya kai kanshi kafin limami ya kai kansa baya jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ya rikida kanshi ya maida mai irin kan jaki ko kuma ya rikita surar shi ma ya maida mai irin surar jaki ya rikita kan shi ya maida mai irin kan jaki ba shi ba ne sai kaga mutum ya fito da kan jaki aga cewa na mutumin jaki ne a gashi nan mutum ne wanda kuna zuwa makaranta tare da shi kun shekara goma kuna zuwa makaranta tare da shi akwai matsalar da nan da shekara takwas ma kun gama da saninta a cikin akhdari kuka yi ta amma za a ga an zo ya yi wata ɓaramɓaramar da wannan misala ɗin kan zama bai fahimce ta ba to karatun da aka muku shi ne da shekara takwas bai fahimce shi ba kai kana tunanin wanda aka muku na jiya ko na shekaran jiya ya fahimce shi sai ya zama to kan shi kawai irin kan jaki ne jaki baya jin duka sai ya kawo da kowane lokaci masaloli wannan ga ta nan masala ce wanda bai kamata ma a ce an kai ruwa rana kaga ana ta garrama da shi a hili he ya za ku ce wannan abin da jata don ta zubuwa mutum shi kenan sai ya wance ta kaza kaza kaza kaga hal ya tada jijiyoyi a titi kuma kai kuma kun san da kai da shi kun yi karatun ya za ta ayyanatin da ja sato ku sila mahalluwa ya kai ka kira ya share da haba wani ya kake tada jijiyoyi ya ce wallahi mutanen nan ba karatu ba suke ba to shi kuma shine shine Allah ta'ala ya toshe basirar to shine Allah ta'ala sai ya canza wannan alƙiblar tashi yanda yake fahimtar addini saboda ya samu girman kai a cikin lamarinsa sai Allah ta'ala ya toshe mai wannan kwakwalwa ta fahimtar addini sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqi duk waɗanda suke yin girman kai ba sa yin koyi da sunna ta maiki alaihi salatu wassalam to yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake sanya musu shine sai ya zamanto ya Allah ta'ala ya ki fahimtar da su addini ya hana su su fahimci addini a mahanga mai kyau sai su fahimce shi a karkace yadda mutum zai shekara ashirin yana ta karatu ka zo ka yi karatu cikin shekara biyu ba girman kai ba kaza amma kuma tsaf ka gama sanin karatun shi gaba ki da na'am
fasalun al-aqbalu an yadifa rajulu rajulul wahidu an yamini an yamini al-imami za mu kara fasalin نعم فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى shi kuma wannan fasali zai yi mana bayani dangane da gurin da ya dace mamu ya tsaya idan zai yi sallah tare da limami al'afbal abin da ya fi an yi ƙifar rajulul wahid ar-rajulul wahidu mutum ɗaya an ya ifa ya tsaya an yaminin imami a damar limami idan mutum zai yi sallah tare da limami su biyu raka ne limami da mamu su biyu rakan za su yi sallah to abin da ya fi shi ne wannan limami din ya tsaya a hagun wannan mamu din ya tsaya a dama to idan ya tsaya din za mu ga a sharhi ya ce wa yundabu an ya ta'akhkhara anhu qalilan wato ana so wannan mamu din ya ɗan ja da baya ga wannan limamin kaɗan ya zamanto idan suna ha- suna tsaye ya zamanto kamar haka suke ya zamanto wannan yatsar ita ce kafar liman wannan kuma tana ita ce kafar mamu in ka zanka yasu za ka ga a jere suke amma kuma mamu din ya dan ja da baya kaɗan wannan shine abin da yake sana a malikiya saboda dai a baiwa shi limami hurumin shi na cewa shine limami kala a zo daga nesa a tsinkaya a kasa gane wane ne limami mun gane da kyau na'am والاثنان بصاعد خلفه walitnani fasa'idan wato mutum biyu ko sama da mutum biyu idan za su yi sallah a lim- a tare da limami to abin da ya fi a haƙƙin su shine su tsaya a bayan limami kada su tsaya su jeri tare da limami saboda idan suka jeri tare da limami suka sa limami tsaka wannan fi jama'atul qurati kenan na'am وتصح صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام لكنه يكره إذا كان لغير ضرورة وتصح صلاة المأموم صلى المأمو تنا إنجنتا إذا تقدم على الإمام idan wannan mamu ya shiga gaban limami in ya zamanto muna sallah a nan ga limami amma kuma mamu shi kuma a sahu na farko yake da gaban limami sallar shi ta inganta lakin na huri kurahu sai dai cewa wannan aikin da ya yi makaruhi ne an karanta irin wannan aiki idza kana li ghairi daruratin idan har hakan din da ya ba wata lurura bace ta sa misali akwai guri a bayan limami kawai saboda katsalanda ka zo ka shiga gaban limami wannan makaruhi akwai malaman da suke ganin cewa ma sallar ka ta baci saboda a bayan limami ake yin sahu ba a gaban shi ba in larura ce ta bukatar da kai zuwa ga yin sallah a gaban limami saboda ka zo ka sahu ga baki ɗaya ya cika babu guri a bayan limami ko ina dama masallaci ne irin wani ɗan shago-shago ne wani alhaji ya bude a gidan shi ya maida shi masallaci ka rasa yadda za ka yi da ranka in ba so ba kake ka hau kan hanya eh ka hau kan hanya to shi kuma in ka hau kan hanya wata kira wani mai mutu zai zo ya share ko kuma wani ko da bai share ka ba zai zo ya ce wallahi wani ka ci hanya kai kana sallah kuma ka ci hanya to amma akwai wani guri a gaban limami sai ka tafi kai wannan darura ce ta bukatar da kai zuwa ga haka na'am وتجوز الصلاة منفردا خلف الصف وتجوز الصلاة منفردا خلف الصف sallah ta mutum ɗaya a bayan sahu ta halitta ya halitta mutum shi kaɗai ya yi sallah a bayan sahu idan ya zama to larura ce ta bukatar da shi zuwa ga hakan mun gane da kyau yanzu misali kai ka zo ka sahu na farko na bayan limami ya cika babu gurin da za ka shiga kuma ba wani wanda ya shigo kai kadai ne ka shigo yanzu a wannan lokacin ya halitta ka zira sauri na biyu babu laifi a wannan lokaci in gane da kyau saboda a wannan lokaci in ka ce ka janyo wani daga sauri na farko ku zama ku biyu to akwai matsaloli da dama mafsada ce za ka haifa mafsada ta farko idan ka janyo shi ka tabbata sahu na farko samun ladan da mutum zai in yi sallah a sahu na farko ya fi sahu na biyu mutumin da zai samu jaka ashirin ka zo shi kace ya samu jaka goma kai ka san in ya sani ba za ku ba za ku yi lafiya da shi ba. sannan kuma al'amari na biyu wannan kafa da aka bari ta sahu na farko na mutum guda danan zai iya yiwa shi ɗan ya shiga gabaki ɗayan sahun na farko ya kita bin sandarsu saboda haka maza Allah ce wala ta duru furjatin da shaitan kafa in shaitan ya yi kafa shiga yake tana to ka bar kafa shi kenan in ya shiga kuma zai yi sallah zai yi wasa da sallar yan gaba to amma in ka tsaya a baya saboda larura har aya gama sallah ba wani wanda ya zo ya liku tare da kai sallar ka ta yi maza Allah ce la salata bi munfaridin li munfaridin khalfa safi in ya zamanto shine ya fifita haka nan akwai guri a sahu na gaban shi kawai ya zo shi ya kirkiri nashi kuma ya shi kadai irin yadda waɗansu alhazai suke sun gina masallaci in ka zo dama ba kai ba jigima da su tsakaninka da tala tsakaninsu da tala kalami sasani wannan shine abin da manzo Allah yake nufi na'am
ويكره تفريق الصفوف من غير ضرورة wa yukrahu tafriqu sufuf wato ana kin rarraba sahu sahu min ghairi daruratin in dai ba larura bace ta bukatar da ala- a rarraba sahu sahu din makruhi ne ana sahu na farko bai cika ba kawai ka zo ka tsiri na biyu da kai da abokan ka kaci kai ku tsaya ni a nan. wannan bai dace ba, makruhi ne a cika na farko haka manzo Allah ce a tun musufufa al-awwal fal-awwal fa in kana naqsun falyakun fi as-saff al-mu'akhkhar aw kama qala alayhi salatu wassalam to amma in larura ce ta bukatar zuwa ga alarga kusan hudun yanzu shikenan a unguwar dama an san akwai wanda suke kutare ne akwai kuma masu lafiya shikenan babu laifi sahu na masu lafiya in aka fara shi wani kuturu ya zo shi shi ma da gefe ɗaya zai karɗa su na ɗan uwan shi kutare babu laifi babu laifi saboda kada kowa ya je ya janya wa kowa matsala na ana musu da gilashi na ويجوز أن يصلي المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام إلا أن يقصر بذلك الكبر فتكون صلاته باطلة ويجوز ينا halitta أن يصلي المأموم mamu ya yi sallah fi makanin a'la min makanin imam wato a wani guri wanda shine mafi sama daga gurin da limami yake sallah illa an ya kasu da kibara sai dai in yayi nufin girman kai bidalika wato da wannan daukakar da yake wata kunu salatu ba ƙidatar sallah shi sai ta zamanto ɓacacciya saboda wannan niyya da ya ta girman kai idan ya zamanto limami dama wani alhaji ne gina wani masallaci ya dako shi raka mushi limanci to masallacin da ya baini ne akwai na ƙasa wannan na yaku bayi na sama kuma gurin alhaji ne da shi da abokan shi iri yan kasuwa irin shi suka zo ya ce mu hausa mu sallah imami yana gidan kasa kai talaka in kace za ka wata gida sai an mare ka shi an muku gurin su za su muka shi ka shigo da nan gurin yara ne ne ne kai na jini shi nan to kaga wannan limami da yake kasa tare da yakuba yake tare shi kuma alhaji da abokan shi suna sama to wannan niyyar girman kan nan da suka yi sai ya bata musu sallah amma in ya zamanto a haka ne sakit ba wani girman kai ba komai kawai masallaci ne aka yi mai hawa biyu hawa na farko da na biyu in ka zo ka yau ka tarro sahu ya zo shi hal karshe a hawa na farko babu laifi za ka iya hawa sama za ka iya hawa na biyu to ko da ba ka da dukiya ko kana da dukiya haka tsarin yake wannan babu laifi nan
ولا يجوز أن يصلي الإمام في مكان أرفع مما, مما عليه أصحابه إن كان في غير سفينة فإن كان يسيرا كالشبر ولم يقصد به الكبر فإن الصلاة صحيحة وإن كان أكثر من ذلك وإن كان أكثر من ذلك بطلت عليه وعليهم ولا يجوز ما لا يتبايا حلتا أن يصلي الإمام limami ya yi sallah fi makarin arfa mimma alaihi ashabuhu a gurin da shine mafi ɗaukaka sama da gurin da maman shi suke kai baya halitta in kana fi ghairi safinatin in dai ba a cikin jirgin ruwa bane idan a cikin jirgin ruwa ne wannan ya halitta ana cikin jirgin ruwa mai hawa biyu ko mai hawa uku sai zama to limamin a hawa na uku yake to babu laifi yawa mutane limanci wannan lalura ce fa in kana yasiran idan wannan gurin da ya hau madaukaki ya zama to dan kadan ne ka shibri tamkar dani guda ne da aka zo gina masallaci su masu gina masallaci sai ya zama to gurin limami sun mai tsarin da za a sa mai karo da sauransu sai ya zama to ya dan dage sama da gurin mamu wanda suke sallah walam ya basu bihi likibra sannan kuma shi limami bai yi nufin girman kai ba da wannan daukakar da ya samu ce ba in ba ili ilimin ba za ka wani wani ka san lokacin shi ba limamu ba takaddari ne in yi shuru sai ba za a yi kabbara ce ka ga wannan shugaba da mai tafshi kai karatu ya yi ce ya yi lamarin don zai kawo ka wannan sai yin girman kai to akwai matsala fa inna salata sahihatun to haƙiƙa sallah akan wannan guri madaukaki ya inganta wa in kana aktsara min zalik idan ya zamanto daukakar ta fi dani guda gurin da ya zamanto limami zai sallah a kan shi ya fi dani guda a tantanin gurin shi da mamun shi da gurin mamunsa mun gane da kyau babbalata alaihi wa alaihi sallar ta kowa ta baci saboda masallacin ba a gina shi ba dan ya zamanto haɗin kai na al'umma an gina shi don limami ya dinga takama ya dinga tunkahu har ya dinga gayyatowa a bakan shi da gani ku zo ku gurin da nake sallah alhamdulillah